أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب في أحكام الدماء هذا باب wannan babi ne wanda ke bayani akan ahkamid dima'i hukunce hukuncen jinainai a wato hukunce hukuncen ramuwa ta in mutum ya kashe wani ko diya ko kisasi wal hududi kuma wannan babi zai bayani akan dalilin da yasa ake yin haddi da waɗanda ake wa haddi da ire-iren ta'aziri da makamantansu sai fara da bayani akan kisasi yace wala tuqtalu nafsun ba a kashe kai ba a kashe rayuwa bi nafsin saboda ta kashe wata rayuwa illa bi bayyinatin sai da shaida ba a kashe rai don wata rayuwa illa bisa lasati umurin ɗaya daga cikin al'amura guda uku ɗaya daga cikin al'amura guda uku na farko bi bayyanatin a samu hujja shaidanni su shaida cewa tabbas zaidu shi ya kashe amuru to shi kenan ya isa da ma Allah ya ce annasu bin nafsi amma ha bayyanan nan ta zama adilatin adila wal adlu man yajtanibu al kaba'ira wa yattaqi al ghalib as sagha'ira wanda aka ce ma adili shine wanda bai bai kaba'ira bai aikata zunubai bai ƙarya bai zina bai caca bai shangiya sannan wa yattaqi al ghalib as sagha'ira kuma yana kiyaye ko kananan zunubai ko ya ga mace ta wuce shi shi leka bai bai bai ran wannan adila au bi itirafin ko kuma da huruci shi ya kashe shi to shi ce ni ne kashe wani shi da kaina ya bugun gaba ya yi huruci au bil kasamati ko kuma da kasama rantsuwa yan uwan wato mamaci su za su rantsuwa shi ne ce iza wajabat idan ita kasaman nan ta wajaba ya zama wanda ya yi kashin nan mai hankali na baligi na daidai shike da wanda ya kasa ga addinin su guda ɗiyauci shina da ɗane ba uba na yana ba kuma auliya uddami majibinta jini duka sun ittifaki akan cewa lalle shi ya kashe shi kuma su kai su biyu ko abin da ya biyu to shi na ce yi ƙusimul wulatu waɗannan majibinta jini za su yi rantsuwa hamsi na yaminan rantsuwa hamsin za su yi kowannensu waɗanda aka kashe ma yaransu ko ɗan'uwansu kowannensu zai rantsuwa guda in su hamsin na su hamsin na kowa shi rantsuwa guda jere ce billahi lazi la ilaha illa huwa inna fulana huwa lazi qatala fulana aw mata min darbi to in sun sun yi wannan rantsuwa hamsin wai su yi kona dama sai su cancanci jini ba dole sai sun kai su hamsin ko su biyu na kowa sai shi ishirin da biyar hamsin sai an yi ta in su goma na sai a raba a yi biyar da mutum guda ɗaya bai mutum guda bai a wuju na iya sai sun kai biyu ko abin da yake wala ya halifu ka gani ya faɗa ma wala ya halifu fil amdi aqallu min rajulayn mafi karanci daga mutum biyu ba za su yi rantsuwa ba fil amdi ga ganganci ta ga ƙasa gashi dole sai sun kai biyu zuwa sama wala yuqtalu bil qasamati ba a kashewa saboda qasaman nan aksara min rajulin wahidin fiye da mutum guda in mutane da yawa na sun taru sun kashe wani to wannan rantso ba ta sa a kashe mutanen da yawa ba ba a wucin kashe mutum guda aw dan haka rantsuwa za su yi za su to su yi rantsuwa su hamsin cewa tabbas da wani da wani da wani su sun kashe shi amma dai wani shi yake ya fi cin zarafi shi ya fi ko shi ya tsara a wa inda mutuwa da haka shi za a kashe shi mun ka zaɓa zaɓe za su yi sai su zaɓi guda cikinsu cikin mutum biyar ɗin ko goma a kashe a wa kila to wa inna ma ta jibul ƙasamatu ƙasama rantsuwan nan tana waje ba ne bi ƙaulil mayyiti saboda zancen mamaci a cikin rashin lahiya ta yi ko da aka ɗauko shi jina-jina sai faɗa ma 'yan uwana ya ce da mi inda fulani kun ga jinin gan ɗan da ka zo ba wani shi an dare shi shi ya yi min ƙarƙen ka to sannan daɗa za su yi za su yi wannan rantsa awo kaga sun samu daga baki ne su ba gaba gare su an kai ba da haka kaga ba shaida ta su kai ba abu bi shahadatin alal katil ko a samu wani mutum guda ya ga cewa tabbas ya ga saddawa ne ya buga mai duki to shi wannan kan ko adali na ko ba adali na ba saboda shi ba shaida zai ba su ba haɗa waɗancan zashi su kuma in ya haɗa musu cewa suwa ne kashe su kuma sai su yi rantsuwa hamsin abu bi shahidai ko a samu shaidu biyu alal jurhi akan cewa lalle wane ya mai miki shi ya ji mai sun mai ishi sa'annan yan rayu ba da zalika bayan wannan mikin da ya yi waya akulu ya ci waya shirabu ya sha wato dai an ka samu jinkirin mutuwa da ya dan jima yawa an yi mai rauni amma bai yi da mutuwa ba yana iya ci abinci sha abin sha bayan haka nan kuma sai mutu to wannan sai a yi rantsuwa yauwa ita asababi wa iza na kala mudda uddani idan masu da'awar jinin nan sun kaji tsoron rantsuwa saboda wannan shaida kila ba su yarda da shi kwarai ba ko kuma shi wanda an ka kashe to almudda'a alaihim su waɗanda an ka kai ƙara an ka ce su sun haka shi to halafa su kuma sai su rance hamsi ne minan rantsuwa hamsin tare da wanda aka tuhuma wanda aka tuhuma da yan uwa ne dan ba shi dai ba za su yi rantsuwa hamsin fa in lam yajid amma inda wani wanda aka tuhuma bai samu man ya halifu wanda zai rantsuwa ma'ahu tare da shi ba min wulatihi daga majibin daji duk yan uwa ne sun kace wallahi mun san halinka ba mu yin rantsuwa ga banza غير المدة عليه شيء أنك بري وأنت أنا كيكارا وهذا هو شيء كذي وهذا في الخمسين شيران كي خمسين شيء كذي سو شيران سوا خمسين شيء كيران ياران سوا خمسين يا كيرا أمان كيش in kuwa kasa yaran tsuwa hamsin sai a ɗaure shi tun da waɗancan su kuma sun kiran tsuwan shi ya ƙi su sun ƙi to sai a ɗaure shi gidan yari har sai yaran ƙi sai a yi mai ɗarmin rai da rai abadan za a ɗaure shi in yar da biyayyarta zai rantsu wannan sai a to ya rantsu a hisse wala wadda alƙatla ala jama'atin ko? o ƙatul ko to duk dai suna ɗauka wato idan an ka yi da'awar kisa ala jama'atin bisa ga jama'a an ka ce lalle su sun ka kashe wani su biyar ko su goma to halafa kullu wahidin kowane ɗaya daga jama'an nan shi rantsuwa hamsin ne mina rantsuwa hamsin saboda kowane cikin su guda ana ƙara ce da haka kowane rantsuwa hamsin za shi ba a raba musu ita a ce kowa shi biyar biyar ko goma goma duk kowannen su sai ya yi hamsin rantsuwa hamsin lalle waya halifu min alwulati fi talabi dami 50 rajula maimaita shi na yako wato 50 rajulan namiji 50 waya halifu za su yi rantsuwa min alwulati daga majibinta jini fi talabi dami in suna bi jinin dan uwansu 50 ne minan su yi rantsuwa 50 kaga sai an samu mutum 50 amma akwai akalla ya juzu an yi halifa isnani mutum biyu kuma suna iya rantsuwa awo shi ɗai zai yi awo kuma ko sun yi hamsin ba a- ba a cewa duk yan uwa kowa da kowa sai ta yi rantsuwa a bakin su hamsin kawai aka bukata wa in kanu akalla in sun kasance ƙasa mafi karanci daga mutum hamsin ha qusimat alaihimul ayman sai aka kasa rantsuwa Mm. in su juna kowa ishirin da biyar in su biyar na kowa goma goma in su goma na kowa biyar biyar wala ta harifu ra'atun mace ba ta rantsuwa fil an daga ganganci Mm, maza aka magana ba mata ba wata haliful warasatu magada amma su suna ga suna rantsuwa fil kadai ga kuskure bi kadari ma ya risu na minar da ya ta gwargwadon abin da za su gada na diya min rajulin in namiji na zai yi rantsuwa abin mai atin haka da in mace ta za ta yi rantsuwa wato dan uwansu an haka shi ko babansu an haka shi amma dai kashin nan na kuskure na Eh, ba shi yadda hijiwa ba sai je sai kuma ya musa cewa shi ya kashe shi ya ƙeta an kai ƙara ce to shi na an ka ce duk waɗanda annan in maza in mata kowa zai to shi ya so awo sai su ranci Mutum na jawo dangi dai ba a safar rantsuwa ce.
awo ƙwarai yau waɗanda eh za su ranci wa'inin kasarat yaminu idan rantsuwa ta kare alaihim bisa gare su ya zama kilan su uku na ko su biyar wato wanga ya rantsuwa kaza misali kilan su uku na akwai akwai ɗa namiji akwai ɗaya mace kaga sun zan su uku ko dan ɗa namiji ma- maimakon mu- mace biyu shi ita gata to sai namiji shi yi rantsuwa talatin da uku mace sai ta yi rantsuwa goma sha shidda nawa kenan ga talatin da uku ga goma sha shidda kaga arba- eh, arba'in da tara kaga guda ta kare kuma rantsuwa guda ba ta rabuwa to aksaruhum nasiba wanda an mahi yawan rabo min ha da gare ta sai sharanci kaga daya ya rabu namiji li zakari misal hazil wan sayyid da haka sai a- a- a- a kara ma namiji ita Mm, sai an tun ita wasu kuma sun ka ce a'a kowa dai shi rantsuwa guda Mm. a sai a ƙara guda Hussein wai za in dan dai ba'aduwar sati da ya tilkada tashin magadan biya kuskure hadar sun ka halarto wasu daga cikin magada ɗaya sun ka zo wasu ba su taho ba lam yakun lahu buddun an yi halifa jami'al aimani waɗannan da sun ka halarto babu makawa dole za su yi rantsuwan nan hamsin cip sannan a ba su biyarsu in ko ba su yi hamsin ɗin nan ba to komi ba a ba su sai sun yi hamsin ɗin nan kuma in sun kai hamsin ɗin nan sun masa annan manya a ci duk wanda ya taho ba da hu bayan waɗannan sun to sun yi rantsuwa ya halifu shi ma zai yi rantsuwa bi kadar nasibi bai ci yayan uwa na so da za su yi rantsuwa ne shi ma sai ya yi rantsuwa bi kadar nasibi shi ne almilasi gwargwadon rabo ne na gado hamsin aka bukata amma bai hal bai zo ba kuma yana gado da haka sai ya yi rantsuwa in bai rantsuwa ba zai ci ba wani yana iya nokewa ɗaya don ɗaya kashi da rantsuwa don shi an ka ce to ko ka zo ko baka zo ba sadadin ba ka- ba a baka rabonka sai ka karanci a gwargwadon rabonka za a lisa ha mutanen ko nawa in uku uku ta kama in biyar biyar ta kama yawa kasan kanana Eh, illa dai in mahi yawa sun ka taho taho farko to in sun ka taho su kuma sai a ce sai sun yi hamsin ɗin gaba ɗaya Mm. in yi so saura duk sai- sai sai a ka- a kama ran rabe yawa awo wa ya halifu na fil kasamati kuma masu rantsuwan nan za su yi rantsuwa ga kasaman nan kiyaman tsaye da tsaye aka yanta saboda kwatsassuwa da tsoratarsuwa saboda in makareci na zai dawo ma gaskiya Mm. wayu julabu ana jawo jawowa ila makkata zuwa ga makka wal madinati da madina wa baitul maqdis da baitul maqdis ahlu a'maliha mutanen aikinta lil kasamati domin kasama wato duk a'mali hadin nan shi na nufin garuruwan da aka kusa kusa waɗanda aka karkashin ta da makka da madina duk wani gari da aka kusa kusa da su to in mutum zai rantsuwa sai an kawo shi makka ko kuma sai an kawo shi madina a wai saboda ya san inda yake ko da ko nisan tahiyar nan ya kai kwana goma tsakanin da makka sai an taho da shi saboda ni an ya yi ba makarancin tsoro ya yi kwatsatsuwa ga matsoraci to in makaraci na an kai shi gaban ɗakin Allah an ce shi rance kaga dole ya ya abun nan wala yuzlabu fi ghayriha amma ba a jayewa in ba makkana ba illa min al-amyal al-yasira kai min lamillai yan kadan nan in irin nan na to kamar irin a mil uku mil mil mil mil uku mil biyan mil goma kar dai shi wuce mil goma duk wanda abu wajen garin sokoto mil goma shi kenan can shi rance can garin su wala kasama ta babu kasama fi jurhin ga rauni wato yankawa wani mutum rauni babu hujja babu shaidu to ba a rantsuwa don a cancanci kisasi kila ya ji mai ga hannu ko ga saha ko ga kai bai mutu ba to to ba za a yi rantsuwa na abin nan ba wala fi abdin haka nan kuma babu kasama ga kashe bawa babu kasama ga kashe bawa saboda ni akhfadu rutubatan min al-hurri saboda rutuba ta daraja ce ta hi kasa da gada sai dai a haɗu kima ta biya in mutum ya kashe bawa wani na ya kashe bawa to ba a rantsuwa a cancance shi illa dai za a yi mai bulala ɗari a ɗaure shi shekara guda shi a hukuncin wanda ya kashe bawa a shi ɗa ya kashe bawa a shi a hukuncin shi a za a yi mai kima kima ba wannan sai sai aka yi ke nawa yake kasuwa sai a haɗu kuɗi ne ya biya in ya biya sai ya tafi ya yi firizin ta shekara guda kuma sai an yi bulala ɗari amma inda bawa ya kashe ɗawa shi kan kashe shi zai wala bai na ahalil kitabi hakanan babu kasama tsakanin mazawa littahi wato in musulmi ya kashe kahirin amana babu wata kasama illa kawai in tabbas musulmin nan shi ya kashe kahirin nan an ka samu shaidu to za a bashi biya kuma a yi mai bulala ɗari a ɗaure shi shekara guda in kashin ganganci na kama irin na bawancan sai ya biya biya wala ƙasama ta babu ƙasama fi ƙatilin ga wani wanda an ka kashe wuji da an same shi bayanar safain tsakanin sahu biyu an wuji da ko kuma an same shi fi mahallata ƙaumin cikin shiya wasu mutane wani gida kila garkar wani an ka isko shi ko gidan wani cikin gidan wani an ka isko wannan mutum ya mutu sahu biyu wajen yaƙi na kila an ka tafi sahu yaƙi tsakanin waɗanda da waɗanda an ka rasa wa kashe shi cikin su shi ne saffai ne tunan babu wata ƙasa da za a yi saboda haka in sahu biyu ne to duk wanda ya mutu cikin sahun nan jini ne gaban zashi ke shi kuma in suna wani tawili kila yaƙi na son ka tawili tsakanin musulmi da musulmi na illa dai akwai tawili a faɗa na tsakanin su ina a to yawwa wanda aka kashe da babu wata magana diya ko wani abin wa qatlul gilati kashin gilla mutum shi kashe mutum don ɗaya shi an shi mai dukiya lafofi shi kan duk wanda aka kama babu afuwa yan uwa ne ba su cewa sun yayi sarki ba shi cewa yayi babu babu magana yayi wanga hakkin Allah na Allah ya ce duk wanda ya kashe gilla a kashe shi walin rajulil afu an damihil amdi mutum shina da dama shi afuwa daga jini ne wanda an ka zubar da gangan Mm. kila an zartar da makasatai ke lallewa ne ya kashe ni shi ya ji min jimo garwan ka gani amma dai ku kyale shi na yahi kan wanda ya taba shi Mm. kaga yayi afuwa kahin shi mutu Mm, to ba ba ba ba wani yayi afuwa in lam yakun qatla gilati amma hako shi Na'am.
sharadi in ba kashin gilla na ba Kashin gilla na.
Ah, Ya- kwarai da wannan gaske kiran eh, aikin nan.
kwarai da gaske wa afuhu anil khada'i fi sulusihi shi kuma in mutum yayi afuwa daga jini ne na kuskure to fi sulusihi ya tabbata ga sulusi ne wato ɗaya bisa uku na dukiya tai kawai za a- za a- za a yahe mai ɗaya bisa uku na diya Ah, kwarai saboda biyan nan ta magadata
Idan ya yaye kashin a wurin ya yi to kashi ne ɗaya ya yi da- da haka diyan nan sai an Ya, ba sun shi yaye.
wa in afa ahadul banina in ɗaya daga cikin ɗiya maza yace kai mun yahi a kashewar da kai wa baban mu to fala qatla to wannan da ya kashe shi ba a kashe shi shi Mm. wale man baqiya nasibuhum min ad-diyaj amma waɗanda sun kai saura sauran ɗiya ne suna da damar su taho su an shi diya Mm. ta to shi an shirya amma wala afwa lil banati diya maza aw ba su yin afwa ma albanina in dai suna tare da diya maza diya mata ba su da dama afwa in suna tare da wato diya maza diya maza su atta magana mata ba su da magana a wannan lokaci Mm, da haka sai in sun haɗa kai gaba ɗai Mm, ko kuma an ka samu wasu maza da wasu mata Mm. to alhamdulillah